عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شهر رمضان hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da shida ga watan Julai miladiya dubu biyu da sha biyar. Na sake dawo da mu gidan maulanmu suna tubaran masu imam Kaduna don ci gaba da gudanar tafsiri wata Ramadan في تفسير مولم صاحب صاحب الخيرة التجارية شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه ولا تصاب غلالها كتنجاب ورسول مولم وشيخ إبراهيم وشيخ إمام سلمان كي يوصل كعكو قال الصلوسي جنو مصر ولم شيخ إبراهيم وشيخ إمام سلمان كما قل الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على ربنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على أهله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدني لنا لهذا المهدي وانفعني بنظرة تاتي لنا جل الحمد لله هنا نشكر a biyu da tafiyar na maulan shi ibrahim radiyallahu an muna cikin ayar da allah tabaraka wa ta'ala yake magana cikin ni'matul ijadi wal imdad ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana shi ne mahaliccinmu shi ne wanda ya halicce mu ya halici iyayenmu da kakanninmu ya halici waɗanda suka shuɗe kafin zuwanmu sannan ya gaya mana shi ya halici wannan ƙasarin nan ya shimfiɗa mana ita muke taka ta mu zauna mu kwanta mu kishingiɗa mu miƙe mu yi gini kuma mu noma sannan ya kawo sama ya gina ta ba a tokare ta da komai ba ga ta nan iya ganin ka ba ta taɓa faɗowa ba sannan yake zubo mana ruwa daga sama mu samu kayan amfanin gona bayan mun ci kuma abin da muka rage dabbobin mu su su ci to sai Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya mana wanda ya muku haka ya halicce ku ya halicci iyayenku da kakanninku sannan ya ciyar da ku ya shayar da ku ya tufatar da ku iskar da kuke shaƙa ma shi ya ba ku bai kamata ku haɗa shi ba kar ku haɗa shi da abokin tarayya to wannan ubangiji tabaraka ta'ala farko ya gaya mana ya ayyuha an-nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan Allah yana nuni zuwa ga ni'imar samarwa Allah shi ya samar da mu sannan Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da gaya mana allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum wannan ni'matul inzali bayan Allah tabaraka ta'ala ya halice mu to kuma sannan ya halice abin da zamu ci ya ba mu saboda haka waɗannan nimomi baki ne daga Allah ne ta wasu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin ubangiji tabaraka ta'ala shi ya fitar da duk abin da zamu ci na daga nau'o'in ya'yan itatuwa domin ya zama arziki gare mu mu ci kuma ragowa mu ba dabbobin mu saboda haka ubangiji tabaraka ta'ala shi kar mu hada shi da abokin tarayya ko gunki ko wani ƙato a cikin ibada a ajiya maulana mutum ibrahim radiyallahu ya gaya mana cewa mutum goma rudaddu ne shaitan ya rude su na farko wanda ya san allah shi halicce shi amma bai bauta masa ba na biyu wanda ya san allah tabaraka wa ta'ala shine mai arzutawa amma bai natsu da allah ba na uku wanda ya san cewa duniya gusasshiya ce mai karewa ce amma kuma karkata zuwa gare ta sannan ya dogara da ita na hudu wanda ya san cewa magadansa makiyansa ne amma yake ta tara dukiya don ya bar musu ya kyale kansa bai gina kanshi ta hanyar bautan Allah da wannan dukiya ta shi ba na biyar wanda ya san cewa mutuwa za ta zo masa amma bai yi tanadi ba domin haduwa da ita na shida wanda ya sakankance cewa kabari wato masaukinsa ne in ya mutu amma bai raya kabarin nashi ba na bakwai wanda wato wanda ya sakankance cewa sirari hanyar wucewarsa ce amma bai sauƙaƙa wa kansa nauyin da ya ɗauko ba ya ɗauko kaya ne nauyi amma kuma ya san cewa zai wuce sirari wannan shi ma guda biyu na takwas wanda ya sakankance cewa wuta masaukin fajirai ne amma bai guje wa wutar ba shi ma wannan rugaɗe ne na tara wanda ya san cewa aljanna masaukin masoyan Allah ne tabaraka wa ta'ala amma kuma bai nemi aljanna ba na goma shi ne wanda ya san shedan makiyinsa ne amma kuma bai yaki shedan ne ba shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna ay shuraka kar mu hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani abun bauta gunki ne ko ƙato abdullahi bin abbas yana bayyana cewa la taqulu laura fulan la asabani kaza kar ku ce ba dan wani ba da abu kaza ya same ni wannan shi ma nau'i ne na shirki ko kuma walaula kalbuna yasihu ala albadi la turika mata'ala ba dan karanmu yana haushi ba a bakin kowa ai da an kwashe kayan mu da an kwashe mana kaya ai karan mu ne yake ce yace dukkan ku wasu wannan du nau'i ne na shirka a shirku Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yace shirka da ake ji ala asani an kasa ta gida uku a shirkul jali babban shirka wanda ne yi kafiri huwa ma alaihi mushrikuna min ibadatul awtani shine abin da mushrikai suka tafi a kansa na daga bautan gumaka ita ce Allah ke magana a nan fa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna alhali kun san cewa Allah shi ya halice ku ya halice iyayenku ya halice kakanninku ya halice kaskai da sammai har abin da za ku ci kuna sanar da wannan sannan ku je kuna bin wannan biye ko da kuda ba zai iya halitta to wannan shine shirkun jani wa shirkul kadi sai kuma shirka wanda take koyayya ko al'amalu lin riya'i shine yin aiki dan riya wasu mata dan ashi wannan shine Allah ke faɗi ولا تدعوا مع الله احدا وانت النفرق فلا تجعلوا لله اندادا شرك جليل ولا تدعوا مع الله احدا شين شرك خفي وانت شرك جليل ينام قبل المسلم wannan shirkun khafiyun yana muƙabala da imani sai na ƙarshe wanda shine shirkun akba shine ubangiji ke faɗi a wala tushriku bihi shay'a wala tushriku bihi shay'a shine wato shirkun akfa a yace wa shirkul akfa huwa ru'yat ma tu Allah tabaaraka wa ta'ala shirki mafi koyuwa shine ganin abin da ba Allah ba tabaaraka wa ta'ala inna Allah cewa Allah wakkala sab'atan ya wato ya sanya mala'iku bakwai من الملائكة daga mala'iku ala amalin abdi a wasu ayyukan bawa su ne muka fade su jiya sama ta daya akwai malakul jibati mala'ikan da in kana gulma in aikin ka yaje ba zai wuce ba sama ta biyu akwai malakul fakhr bil ibadati mala'ikan da in kana alfahari da ibada in ibada ka taji ba zai bari ta wuce ba sama ta uku akwai malakul takabbur ala nas mala'ikan da in kana mutane girman kai in ibada taji ba zai bari ta wuce ba sama ta hudu akwai malakul ujubi in kana jin kanka in ibada ka taji mala'ikan ba zai bari ta wuce ba sama ta biyar akwai malakul hasari mala'ikan da in kana hasada ba zai bari ibada ka ta wuce ba sama ta shida akwai malakul rahmati mala'ikan da in baka tausayin mutane in kai aiki ba zai bari aiki ya wuce ba sama ta bakwai akwai malakul riyari mala'ikan da in kana riya ba zai bari aikin ka ya wuce ba shi ne shi wace za a mila amalan in bawa ya aikata aiki يرفعه الملائكة ملائكة لا تستوفي أيدي إلى السماء الدنيا إذا سما الدنيا فينزله ملك السماء الدنيا في ملائكة لن نسمى تدعى في دبائك في شيء تقول جو هذا الأمر juyar da wannan aiki ala wani sahibi a bisa fuskan mai shi fa inna huwa hasilun domin shi mahasari an karu ko kuma mai riya duk sama'i saniya an je sama ta biyu sai mala'ikan ya ce a juyar da aikin saboda mai aikin mutakabbir mai girman kai ne aw mu'jimin ko mai jin kai ne aw hasirin ko mai hasada ne aw murayin ko kuma mai riya aw dalibin sumatin ko kuma mai neman ashishi yana so duniya ta ji shi ko duniya ta san me yake yi a fai za ta ja wannan samawati idan ayyukan duka ya wuce sammai bakwai kullum baki daya yasiru ila Allah tabaraka wa ta'ala sai aikin ya sadu zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ya qulu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki sai ya ce illal insana cewa mutum akhfa ankum ya koye gare ku ya ku malaikuna ma fihi abin da yake cikin cikin sanariya wa ana la yakhfa alai shay'un ni ko babu abin da zai koyi gare ni هذا الأمر wannan aiki da kuka kawo kuna gaggawa lan yasud bihi wajhi wanda ya aikata shi ba bai nufi zaki na shi ba sura ka ni ban karba ba rudu hadal amali ku juyar da wannan aiki a ala wajhin sahibi a bisa fuskan mai shi fa innahu qatada bihi gairi wannan aiki ba ni a karba ba a maida masa wanda ya aikin dan shi ne biya shi haka Allah tabaraka ta'ala shi ne sammai Allah tabaraka ta'ala ya ambace su da sunaye sannan ya aje annaba ciki kuma ya aje mala'iku a ciki sama ta daya Allah tabaraka ta'ala ya aje annabi Adam alaihi salam sama ta biyu Allah ya aje annabi Yahya da annabi Isa alaihi salam sama ta uku Allah ya aje annabi Yusuf alaihi salam sama ta hudu Allah ya aje annabi Idris alaihi salam sama ta biyar Allah ya aje annabi Harun alaihi salam sama ta shida Allah ya aje annabi Musa alaihi salam sama ta bakwai Allah ya aje annabi Ibrahim ala sayyidina wa alaihi salatu wassalam sannan ka waɗannan mala'iku kuma ya shishirya su ayyuka suna tafiya gwargwadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara su kar mu dauka haka kawai Allah ya bamu akwai masu kula da mu da kyau wani haza wannan hadisi hadisi ne na mu'az hadisi yana da tsawo ne mun so a karanto shi amma babu dama saboda yana da tsawo imamu shazali ya kawo shi ya wulu sannan mai tafsirin ruhul bayan shi ma ya kawo shi dogon hadisi ne kwarai da gaske yana da tsawo a bale haza shi kan shi sai sai na mu'az da zai kawo sai kuka da zai faɗi hadisi wani ne kan bai shi kai ne ka zauna da manzo Allah ya mu'az sallallahu alaihi wasallam da Allah ko za ka ji da ni wani abu da kaji daga wuri sai sai na mu'az ya fashe kuka bayan ya yi kuka ya kuka sai shi kaji kaji wata rana muna tare da shi ga shi ga shi ga gaya mun aikin da in na rike zan amfana in ba rike ba zan yi nadama zan yi kuka kaji kaji kan shi ne an bato hadisi mai tsawo kwarai da gaske wani haza saboda haka a ruya aka rawaito an rasuli daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a annasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutane a halka baki ne su halakakku ne illa almu'minina sai waɗanda suka imani wal mu'minuna su ma mu'minan halka duk sun halaka illa alimina sai waɗanda suka zama malamai a cikin su wal alimuna su ma malaman halka duk sun halaka illa alimina sai wanda suka aiki da ilimi wal alimuna su ma masu aikin da ilimi halka dukkan su halakakku ne illa al-mukhlisina sai waɗanda suka yi ikhlasi suka tsarkake aikin dan zatin Allah dama yan uwa wajen tabaraka ta'ala ya halice mu ya gaya mana murfar halitta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين ban halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta ni to sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din ba bautar kawai ake ne ba a ai ikhlas an fi zatin Allah da bautar to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kowa ma halakacce ne sai dai mukhlisi wanda yake tsarkaka aikin da dan zatin Allah ba da za mu ce ikhlasi kuma sai in ya san Allah ne dan sanin Allah shi ne sa ai abu dan shi amma in ba a san shi ba to za a yi aikin da'a ne dan aljanna ai aikin a gujewa aikin da dan tsoron wuta shi kuma yadda Allah ta ba aljanna dadi cikin Allah kuma ya huta zaki saboda ka wanda ya san Allah shi ne zai aiki dan zatin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal mukhlisuna su ma mukhlisai ne fi hadarin suna cikin hadari babba a wa in kuntu idan kun kasance ya ku jama'ar kafirai da munafikai fi raibin a cikin shakka da kokwando mimma nazzalna daga abin da muka saukar ala abdina abdabawan mu muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a wanda ya kira ila wahdaniyatillah ya zuwa ga kaɗaicin Allah tun da ya zo duniya abin da ke cewa kawai a faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah har yana cewa a wajen tabaraka ta'ala ya umarce mu da in yaƙi mutane har sai sun shaida babu an motar gaskiya ce Allah umirtu an uqatila an-nasa ta shahadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah a wahdahu shi wa ibadati yana kira zuwa ga ibadar Allah wahdahu shi kadai sun bayyana sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayanai akan sallah azumi zakka haji zumunci sadaka da sauransu tausayi kunya to shi kuma Allah subhanahu wataala a tafi izu bin hujjati da hujja ala tasdiqin nabi a bisa gaggata wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a sai Allah ya ce wa in kuntum fi rayyin ka san al'ummar jabu har kullum wanda ke kusa da kai to a wurinka bai san duk abin da zai zo da shi ko mun kan abin da zaka karba saboda wannan kusanci ai dan uwana ne ai abokina ne ai yayana ne ai kanina ne ai sarki na ne ai yare na ne ai kabila ta ce ai makwabci na ne da sauransu wannan su ne jaban in ba don wannan ba babu wanda ya isa mazalla ya ce kaza ya ce ka saboda ɗabi'un mazalla da lafiya sun ce ka duk wani mai kira zuwa ga Allah bayan sa daga annaba da manzanni da waliyai da sulhai duk hasken sa ne yi su har suka zama yi suka zama suna da shi ne wanda ya zama cikakke wanda yake kira zuwa ga Allah to amma abin mamaki har ya kira wani shi banda wannan hijabin na kusanci ba abin da zai hana shi to shi ne shi ya zo ya bayyana Allah ya ce Allah makaɗaici ne shi kaɗai ne a bauta masa a kaɗaita shi shi kuma Allah sai ya ce to wannan bawa ni na turo shi manzo na ne masoyi na ne sai Allah tabaraka ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin amma idan kun kasance cikin shakka da kokonto a fi shakkin a cikin shakka min ma nazzalna daga abin da muka saukar ala ardina musa bawan mu allazi huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama annahu min indillah cewa wannan saƙo na alqur'ani da wannan wahayi da ke sako masa da waɗannan bayanai da suka ji daga wurinsa ba ku yarda cewa min indillah ne daga Allah ba to fatu bi suratin min mislihi in dai ku yarda abin da ke bari Allah bane ya bari to kuma ku zo da sura kwatankwacin irin ayoyin da yake kawo kuma kwatankwacin irin surar da yake kawo amma karfin ta karshe ba ba shirme ku kawo da cikin balaga da fasaha sannan a ji Allah a ji manzan Allah sannan a ji abubuwa na umarni masu kyau a ji hani wanda yake hani ga abin da wato bai dace ba duk a ji wannan a ciki wannan Allah tabaraka ta'ala ya yi shi ne ta hajja bil qur'ani ya yi shi ne ta haji da wannan alqur'ani shi ne sai musu fatu bi suratin min mithlihi zo koda da sura ɗaya ne ka san kwacin alqur'ani fatu bi suratin ai ku zo da sura mithlil qur'ani ka san kwacin alqur'ani fil balagati a cikin balaga wa usulun nazmi da kuma kan tsari wal ikhbari an gaibi da kuma ba da labari daga gaibi ku zo da alƙur'anin da zai dinga faɗin abin da bai faru ba ko kuma abin da ya faru wanda ba wanda ya sani ku zo ku faɗe shi a cikin naku alƙur'ani in za ku iya in dai kun ce na shi ba daga Allah bane cewa shi ke tsarawa to kuma ku tsara naku ku zo da shi mu ji wa asar suratin wato mafi gajartar sura suratul kautsar ita ce inna adaina kal kautsar salatu ayatin ayoyi uku ne a cikinta wal ushu hada'akum wa sannan ko ku kira mataimakanku alihatukum wato abubuwan bautanku allati ta'buduna wa la tushrikuna mata istaqimu bi ku nemi taimakon su ku taimaka muku da fasaha da balaga da dukkan nau'i na taimako akan ku kawo sura ɗaya ko da ina a ina ka kauta ba bakara ba ba ali imran ba ba nisa'i ba ba ma'ida ba a ina da ina haya uku kawai ya kira gumaka da mataimaka da dukkan masu fasaha na duniya da mutum da aljan su taimake ku zo da aya uku in dai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bai ba daga Allah bane to kuma ku kawo na ku ji in ji Allah ne tabaraka wa ta'ala a istainu din ku nemi taimako da su min dunillahi koma bayan Allah in kuntum sadiqin in dai kun kasance masu gaskiya shi anna muhammadan a cikin cewa annabi muhammadu qalahu yana faɗin waɗannan surori ne na alqur'ani min indi nafsihi daga zuciyarsa kawai ke kagowa ya faɗa ba daga Allah ba fa'alu zalika ku aikata wannan fa innakum arabun domin ta kuma ai laraba ne shi balarabe ne kuma laraba ne ku kawo irin lafiya ne فقهاء كوكما سبتاها لمثله كتن كتنك تهدى أولا وإذا تبارك وتعالى يا مثل واتو تهدي فتونا فتو بالقرآن دار القرآن يشي لسو قل يا مثل يا رسول الله لئن اجتمعت لنسو دامت دامت على ذات تارو والجن على الجن على أن يأتوا أبطاسه بمثل هذا القرآن فقتن كتن القرآن لا يأتون بمثله باقي يزاد تمكنتا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كودا ساجد زي كشي مكان ساشي دا بلاغا دا فتاة وتحداهم بعشر سور سنة الله تبارك وتعالى يوم تحدي دا سورور بلا غوما يجي دا سور فاتوا بعشر سور مثله مبتليات خذوا دا سورور بلا غوما مثال na alkur'ani wanda ku kuka kago tunda kun ce shi ya kago nashi to kuma ku zo da naku wanda kuka kago a gwada mu gani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin nashi duk gaban jiki sai sun motsa sai ka ji abin yana shiga cikin ramin gashi kunne zai ji hanci zai ji ido zai ji baki zai ji hannu zai ji kafa za ta ji farji zai ji cibiya za ta ji kafa za komai sai ya ji da maganar Allah amma wanda ya karambani ya zo da wani abu irin wannan na manzon Allah sallallahu alaihi to matarsa ma tana cikin uwar daki da take ta fashe da dariya ita wannan zakar ta yi nan so da abun bai yi tsari ba to shine ba Allah tabaraka ta'ala ya musu taji ya ce fatu bi ajra suwari yusi yi muka yake ku zo da ko da sura goma ne irin na alkur'ani wanda ko kuka kago da kanku kuka haddahu sannan ya musu taji da suratun wahida da yake to kun ga in ba za ku iya zuwa da surori goma ba ku zo da sura guda ɗaya kadra inna adaina ka kautar ko da gwargwadon inna adaina ka kautar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar kawai ku zo da wannan fa'ajazu sai suka kasa an zalika daga yin haka al'arab larabawa ma balagatin tare da balagarsu ko fasahatin da fasaharsu lam ya ta'arrazu li mubaratin nabi sallallahu alaihi wasallama buti da su bujuro ba domin ku tona fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan duk fasaha balagari da suka ji wannan sai kowa shi ba wanda yake karambani sai to bismillah babu sai itiyani musul alqur'ani a cikin zuwa da kwatankwacin alqur'ani ma ta sadda da haza babu wanda ya karambani ya bujiro domin ya zo da wata aya ko sura illa musayi musul kazzabu sai dai musailaman nan makarshi wanda muka ba ku labarin za su jiya akhiran shi ma a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta goma sha ɗaya zuwa sha biyu ya zo da wannan fa masakahu Allah sai Allah ishari shi hatta a tabi alfazin har ya zo da waɗansu lafuzza ka annal mutakallimu da halayyarsa da arabiyyin sai ka ce mai faɗin waɗannan ayoyi ko surori ba balare ba saboda shirman ya yawa duk mutumin da ya ji irin ayoyin mutai da mutum kaza zai ɗauka babari ne ya ji larabci ya tsara za a ɗauka ba balarabi ba ne saboda abin ba fasaha a cikin kwarnuka ya ce yuhaki yana kwaikwayon sojin kautari wai inna ɗaya na kalkautar ka sani na rabbi kun har inda shani aka wadatar sai ya ce unzila alayya misluha ni ma an saukar min ba san kwatinta aka ce faɗi miji ya ce inna ɗaya na kalkawahir ka sani na rabbi kawajahir wai wani ya ce mu ne muka baka alkhairi mai yawa haka Allah ga mu zalla kai mu muka baka alkhairi mai yawa kai sallah ga ubangijin ka ka soke abin layyarka shi a matsayinka shi ne mai yankakken baya shi kuma zai ce ai ina daina kan jawayar ai mu ne muka baka gwalagwalai ka salli da rabbika kai sallah ga ubangijin ka jahiri wai ka bayyana murya a wajen wayar kuma yana cewa wai ina daina kan aqad فصل لربك وازلك إن شانئك هو الأبلك wai ai mu ne muka baka hankaka to da kai sallah ga ubangiji da ka rika yin zalaka ka rinka tsakale a wurin sallah din eh inda shani aka wani annabi cewa maki yin shi ne mai ido daya ba da ba so duk irin irin waɗannan abubuwa haka yi ta kawo su dai wanda yake ga abin dariya so yake ayyi munasabatin bainal zawahir wa salat shi ya ce wai ina dangantaka tsakanin gwalagwalai da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ce masa fasalli li rabbika wanha shi kuma wai fasalli li rabbika wadda ina da naka ina da naka jawahir shi an ce masa ina da naka kautar to sai kawo wai a mu ne muka bata gwalagwalai ya shi wace to ina alaka na dangantaka tsakanin gwalagwalai da sallah aljawahir gwalagwalai shay wani abu ne min zinatul duniya daga kawar duniya haza ba'idu wannan yayi nisa min ina ina karkausar daga fadin Allah ai mu ne muka baka alkhairi mai yawa alkhairi ya wanda suna cewa dausayi ko tafi na alkausara malaman suka ce dai da tafi na alkausaran da ma ko ne ai alkhairu kafiru shine alkhairi da yawa ne ka salli la rabbika kai sallah ga ubangijinka wa nahar ka soke abin da yarka na'am karanto mana
فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب wato shi musailama
ومسلمة الكذاب shi musailama kai kazzabu لعنة الله عليه Allah ya lalace shi أحد المتنبئين yana daga cikin waɗanda suka yi da'awar annabta الكذابين makaryata وهم قريب من ثلاثين sun kusa mutum talatin wanda suka yi da'awar annabta bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بين الرجال tsakanin والنساء maza da mata وقد ارتد كثير من العرب kai hakika da yawa cikin larabawa sun yarda عند وفاة النبي lokacin wafatin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati suka yi kaman ai shi kenan ne ai shi kenan annabi ba ya kawai shi kenan suka yarda suka ce sun koma addinin su daga
فأسد وقد خان kamar wato kabilar asal daga dafan بسبب كل إيحاء الأسدي saboda wani shekani wani shi kuma ya tun asabi yake shi ma annabi ne wanda da suka bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka bar Ulaiha shi ke nan sun samu sabon annabi
وارتدت كندته sannan shi da su kuma sun yarda ومن يليها da ƙauyukan da suke baibaye da ita بسبب الأشعاث saboda wani shekani ash'azu dan kai الكندي alkindi shi ma ce shi ma annabi ne sai jama'a su suka kala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka bi shi وارتدت مذهب sannan mu bi su ma sun yarda ومن يليها da ƙauyukan da suke kewaye da ita بسبب الأسود العنزي saboda asbabul anfi wanda muka faɗi din nan jiya wanda ya kashe gwamnan manzala sallallahu alaihi wasallam a Yaman ya auri matarsa labari ya kama manzala yana cikin jinya na wafat har ga mai ga abin da asbabul yake manzala ta samu ne kokari ya yi gaba da gaba da shi a samu jari ya kashe shi dan jari ne sosai ko kuma a samu wanda zai iya yaudara sa ko ta yaya a kashe shi to da aka je matarsa matar a shahar bazana da ya kwashe ita ba ta koma cikin addinin ba amma tana nuna mai kama ana tare da ta ji labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turo akan sai ta ce to gaskiya ya riga ya sa ba a a kare shi kwarai da gaske abinda za a yi ku fasa bayan gidan ni zan fito da makamai in ajiye muku in kawo fitilan ajiye in kun zo kawai sai ku kasa shi dalibin suka zo suka biyo ta bayan gida suka ga rami ga makamai ga fitila suka ɗauka suka shigo suka shigo har ɗakinsa masu gane shi ba sani aka danne shi aka yanka aka yanka yi wani irin kakari mai ƙarfi har sai da masu gari a waje suka jiyo shi suka garzayo suka kawo bakin goba sai masu sai maza ta fito bakin goba lafiya mun ga annabi kamar yana tafiya ba wani abu ne wahayi ake mishi ku je abin ku kafa kawai shi kenan suka jiya kenan aka gama da shi sai da asuba aka kira sallah suka ja shi ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan suka gane ashe abu ya ba na وارتدت سليم sannan su ne kuma sun yarda بسبب الفجاعة saboda fuda'atu wani ne shi ma واسمه إياس sunansa iyasu بن عبد dan الله abdullahi
بن أبيان dan abdiyali da sunan shi shi وارتدت wannan sai na bakar sai da ya saka kona shi kona shi aka yi aka daddaure shi aka hada wuta aka jefa shi na وارتدت بنو تميم sannan bari da nini kuma sun yarda بسبب الفجاعة saboda su jawo بنت الحارث yar harisu a التبليدية tagani biya ita baturiya ce a cikin laraba baturiya laraba
وارتدت بنو حنيفة sannan bari halima da kuma sun yarda بسبب مسيلمة saboda wannan musulman shekani makarisin مسيلمة الكذاب حاول كونه شريكا له في الأمر ما لتميزه وربي يحق الحق يحيي جده ولو سألوا الآل تزلجه فقد جد في تأكيد دعوى وجوده ولكن ربي غالب كل فيلك وهو ذابة قد زادها الله كيده وتاب قام نافع الخلائق na'am ترتب sarki na'am
نعم وزينب shi الكذاب musulma din nan makarici ne حاول sai كونه Ibrahim ya ce ya yi kokarin ya ga ya kasance شريكا wanke shi ya lahu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الأمر a cikin lamarin annabta ما حدث kai musulma ya kankan cika baki da shi وربي amma ubangiji na يحق الحق yana tabbatar da gaskiya duk inda take يحيي جده kuma yana bata kishiyar gaskiya ولو ساء نور الحق ko da ko an ka zan yi ma'abuta zindiƙanci sa'an nan alhaki sun bata hasken gaskiya da bakin su ko da zindiƙai sun yawo sun bata gaskiya da baki shi ba Allah ya tabbatar da ita da
مجد hakika musallama ya yi kokari في تأكيد a cikin دعواه tabbatar da da'awarsa ta ƙarya جهده kai matuƙar kokari ولكن sai dai ربي cewa ubangiji na غالب marin jayi ne كل فيلك duk wani sadauki Allah na iya rinta shi وهو ذبل shi musallama kun babban zashi قد ساعدها hakika Allah الله ya tafiyar da kaidinsa وتبقى منافع amma abin da zai amfana da halitta sai kawai rubu tana ta ci gaba kullum in ka ji Muhammadu Rasulullah kullum Mm.
واسمه sunan shi أبو ثمامة Abu Sumama ta sunan shi مسيلمة بن الحديد musayar mata dan Habibu al-Yamani لعنة الله عليه Allah ya la'ance shi والملائكة mala'iku ma su la'ance shi والناس mu أجمعين ma mutane tun mu la'ance shi
كتب إلى رسول الله صلى الله mara عليه وسلم kunya ya rubuto wasiƙa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هكذا نصها barkan da yadda yake من مسيلمة رسول الله wai daga musailama manzon Allah لا محمد رسول ya zuwa ga Muhammadu manzon Allah سلام عليك aminci ya tabbata gare ka أما بعد amma ba da bayan nan فإني أشركت بالأمر معك ka sani cewa ba a cikin lamarin nan na annabta fa na yi musharaka da kan yi wa fa Allah ya aiko ni fa kana da labari kuwa فإن لنا نصف الأرض to saboda haka rabin ƙasa namu ne والقريش نصف الأرض Quraishawa kuma su ɗauki rabi لكن قريشا sai dai cewa Quraishawa na san su قوم يعتدون mutane ne masu danniya ولما قرأ lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wasiƙa الكتاب نعم فقال للرسول sai ya kalli waɗanda aka aiko su biyu اللذان waɗanda قتلان aka aiko mishi su فما تقولان sai manzon Allah ya ce ku da aka aiko ku me za ku ce akan wannan rubutun قال sai suka ce يقول كما a قال hannu ma muna kan abin da yake kai an yadda ya faɗa din nan mu ma mu kai mata rasulullahi kawai فقال رسول sai manzo Allah sallallahu الله alaihi wasallam ya ce أما والله amma wallahi kun gai na rantsi da Allah لولا أن الرسل ba dan yan aike لا ba تقتل a kashe su ba لدروا wallahi da na sa an sa ta kuji an cire yau
ثم أمر بكتابة sannan sai manzo Allah ya الجواب ce a ɗauko ta wada da alƙalami a rubuta amsa a ba su هكذا الصحابة barka je da manzo Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم kuna nan an sha babba wawa na shi ba basmala manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da sunan Allah mai rama mai jin kai من محمد رسول الله daga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إلى مسيلمة ya الكذاب zuwa ga musailama makaryaci السلام على من اتبع الهدى ba aminci ya tabbata gare ka ba aminci ya tabbata ga duk wanda ya rushe ya أما بعد amma ba da bayan nan إن الأرض ka لله sani cewa ƙasa ba ta ka bace ba ta bace balle maraba ka ce ka ɗauki rabi na ɗauki rabi a ƙasa na Allah ne يورثها من يشاء yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayan والعاقبة للمتقين kyakkyawan ƙarshe ta tabbata ga masu tsoron Allah ذلك في أواخر سنة wannan ya faru a ƙarshen shekara ta shaɗa عشرة للهجرة bayan hijira وقد اتبعه بنو حنيفة banu hanifa hakika sun yi shi وكانت هجرتهم yawansu ya kai أربعين ألف مقاتل mutum dubu arba'in sojoji sai ya sata sojoji kusan dubu arba'in shi sa a yakin an yi barna an kashe mutum kusan ya kai fiye da dubu goma ko dubu fiye da haka sabon manzala kuma an kashe mutum ya kai kusan ɗari biyar ko ɗari shida a nan ne aka aka rasa hadisan alƙur'ani da yawa dalilin ma da ya sa sai na umar yayi ba sai na bakar shawara ya kamata a tara alƙur'ani so da yakin nan na mace zama an yi asara hadisai da yawa sun yi shahada a wurin na'am
ولكن خالد بن الوليد sai dai cewa Khalid ibn al-Walid رضي الله Allah ya kara wa Khalid yarda
عزمه sai da ya tabbata su حتى دخلوا إلى مكان da ya dinga bin su yana kara sai da ya kai su ya haɗa su da wani wato wani lambu يسمى حديقة الموت ana kiran wurin lambu mutuwa
وأغلقت بنو da حنيفة suka ga bala'i bala'i suka haura cikin lambu akwai ganuwa da koba sai suka kulla koba من فوقهم kuma سورة hadda annabi ma shi ma eh ya samu dai tashi ya yaran ya aure to من فوقهم سورها saman wato akwai ganuwa فألقوا الصحابة البراء sai sai bara'un malik ya ce me zai hana ku daga ni ku jefa ni in fada ni kadai عليهم in fada cikin sun ci gaba da yaki sai sabai suka dauke shi aka jefa shi kuwa ni ta yaki sai da ta kai ya buɗe ƙofa da kai حتى فتح الباب sai ne buɗe ƙofa ودخلوا sannan musulmi suka shiga الحديقة suka shiga wannan samu حتى خلصوا إلى aka مسلم dinga taron su har sai da aka yi gaba da gaba da musailama فتقدم إليه وحشيه aka ce aka ce to yaya ba wahayi sai wahashi ya ɗauko mashin nan nashi ya zo ya same shi فرماه ya harbe shi da da mashin بحربته ya jefe shi da wannan mashin nashi فأصابه sai ya same shi kuwa فقتله shi kenan sai ya huda shi har sai da mashin ya kullu ka bayan shi وقال to sannan sai abu dujana kuma ya taso da takobi shi kuma ya hau shi ya dinga taran shi sannan suka daure shi a jikin itacen rini Hmm.
وقال sai ya ce قتلت خير الناس shi wahashi جاهلية ya ce na kashe fiyayyen mutane lokacin ina cikin kafirci وقتلت شر الناس yau kuma بالإسلام gashi na kashe mafi munin mutane ina cikin musulunci na kashe hamza ina kafirci yau na kashe musulma ina musulmi
وكانت وقعة اليمامة wato yakin yamama ya kasance في سنة اثنتي عشرة shekara ta goma sha biyu ابتدعها في سنة an إحدى fara ta tun shekara ta sha ɗaya bayan hijira والفراغ amma منها ba a gama ta ba في سنة sai اثنتي sai a عشرة shekara ta goma sha biyu Allahu Akbar.
wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فلما قدمت وفود بني حنيفة lokacin da aka gama yaƙi aka tattaro mutanen musailama mutanen banu hanifa على الستين aka kawo su gaban sai na bakar su رضي الله عنه radiyallahu anhu amirul قال mu'minin قال له sai kalle su ce musu اسمعونا شيئا
ku zo ku zo من القرآن ku gaya mana wani abu daga cikin qur'anin da kuka sama mu ji me yake gaya muku ne? har kuka ji shi ku matso ku gaya mana daga qur'anin nashi shi kuma na وقالوا sai suka ce أو تأتينا يا خليفة رسول الله ai amirul mu'minin abun ba kyau wallahi abun ba kyau amma in muka karanta ba za a yi mana afuwa dan in ka ji abu to sai mun roki afuwa yace ba komai فقال لا بد من ذلك yace ba komai za a yi muku afuwa ku faɗa ni فقالوا sai suka ce كان يقول yana cewa
يا يا جبرك بنت بنت جبت wai ya ya jidda ubinci jidda عين ayi ya ke kwaɗi ya ke kwaɗi ya ƴar kwaɗi biyu wai ba yi ne wani
لكم تحكيم kai kwado kuna da tsafta
لما أتت اليمين za ku shiga ruwa ku ba ta ruwan ba ولا الشراب حمله kuma ko ku kwana a sha ruwa ba أعطيك إلى معي za ga kanta a cikin ruwa ولا بنتي amma bindin yana cikin tabo wai shi ne wahayi ga kan shi kawai to ويقول أنزل علي sannan yana cewa wa- wani lokacin da aka saukar da alamtar kai sai ce unzila alayya misluha ni ma saukar mun da irin ta الدين والدين za ka ce karanta ya ce wai alhiru malhiru giwa ne ce ce giwa وما أدراك ما الدين me ya sanar da kan ya ke kira giwa يكون له نصيب giwa yana da bindi ga shiri وخصوم da طويل hanci gurugu وإن ذلك في ذلك رب العالمين wai ka ga wannan giwa din nan daga cikin halittar ubangijin kankanuwa ce ba ويقول wai wahayi ke na shi ke da kai sannan yana faɗi kuma أنزل عليه سورة الزاريات wai lokacin da aka saukar da wazariya ta ce unzila alayhi nisbaha ni ma an saukar mun da irinta aka ce bari mu ji والزاريات زرعا wai wazariya ta Allah ya yi rantsuwa da masu shuka zar'a shuka والحاسدات Allah ya yi rantsuwa da masu girgi girgi والكائنات أهنا Allah ya yi rantsuwa da masu niƙa niƙa
والكائنات شرا wai Allah Allah ya rantsuwa da masu gurasa waina waina
والناجمات لقما Allah ya rantsuwa da masu noma noma ويقول kaga wanda ai wanda wanda zai ga wanda ko dan kama ne kawai to wanda ai hauka ne tun daga noma zuwa girbi zuwa nika zuwa zuwa zuwa waina sannan kuma ya hadda masu noma ma Allah ya rantse da su to ويقول أنزل عليه سورة الكوثر sannan da aka saukar da ina da na karfafa shi ma unzila alaihi musulma إنا أتيناك الأبعاد wai mu muka ba muka saukar maka- muka baka hankaka فصل لربك kai وانحر.
sallah ga ubangijinka ka rika yin zalaka ka rika yin kakale a sallah din إن شأنك هو الأبلغ domin makiyinka shine ne ido daya shi ke nan ta kare فقال السجين sai sai na bakar ya ce musu والحق ma kai can ku wallahi أين كان يذهب wai ina hankalin ku yake ya za ku je ku ga wannan sakarcin banza yanzu wannan duk wahayi yanzu wannan zai kama da irin wahayi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda in ana mai wahayi ba mai iya daga hannun shi da mutane da aljanu za su taru ba za su iya daga hannun annabi ba in ana mai wahayi saboda nauyi
إن هذا الكلام yace ka ga wannan magana لم يخرج من الله ba daga Allah yake wannan kauka ne to saboda haka magana ta gari yanzu shi Ibrahim yace wakkara al-amrikiyuna wato mutanen America sun yi hayan walidan wani mutum daya ya alamu arabiyyata ya iya larabci professor ne a larabci an yasna alahum an yas- an yasna musu fatiha da kitabi suka ce da Allah ya je ya kira musu irin fatiha eh suka ce je musu irin fatiha saboda ana cewa alqur'ani ba za a yi irin ba fata kallama bi alfazu sai wannan professor ya zai maganganu da wasu irin lafuzza kullu man sami'aha duk wanda ya saurare ta la yazunnu anna al-mutakallim mutakallima bi hadha arabiyyun ba zai zaton wanda ya maganan nan balarabi bane yaqulu wai sai ce bismi rabbil aqwali wal alhamdulillah sai bismi rabbil aqwali da sunan ubangijin kasantattu badalan wai ya musanya ni wai wai wai min- min alhamdulillah rabbil alamin wai wannan shine wato a fatankacin alhamdulillah rabbil alamin bismi rabbil akwani arrahmanir rahim abin da yake ce da sunan ubangijin kasantattu mai rahama mai jin kai wai wurin iyaka na abu sai ce wai lakal ibadatu wa iyaka nasta'in sai ce wa bikal musta'an shi wannan wanda su turan amerika suka haya suka biya shi kuɗi wai ibada ta kashe sannan a da kai ake neman taimako taraka taraka allahu ka duba fa sun farko ma ya bar ismul jalala ba ismul jalala a ciki. bismi rabbil akwani maimakon alhamdulillah rabbil alamin sai ce ismi rabbil akwani ar-rahman rahim ya bar ismul jalala allazi huwa la yustagana an wanda ba a wadatuwa da shi in zikirin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ambatan Allah mai girma da ɗaukaka kala sai ce ismi rabbil akwani da sunan ubangijin kasantattu wa tarakal alamina sannan ya bar alamina mahallin tauhidi din nan wa qala al akwani yace kasantattu shi wai ce to bari ka ji al akwani wannan al akwani din nan jam'u kauni jam'i ne na kauni kasantattu wa laysa fil lughati al arabiyyah al qadimah al fusha jam'u al akwani a cikin tsohon larabci a cikin luggan larabawa tsohuwa wadda ake yin ta tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take cikin da fasaha a wannan lokacin babu akawani babu yace wata inna ma hiya kalimatun mudathatun kalma ce sabuwa wanda aka kage ta daga baya kala sai yace lakal ibadatu wai ibada ta kace badalan min iyyaka na'budu ya musanya iyyaka na'budu ya maida wa lakal ibada wa huwa yaqulu wanda aka mai magana yace ah to kai ai ita ma ta ba haka take ba yaya kai kuma naka wani iyyaka wanda yace innahu yahtasiru iyaka na abudu wa iyaka na sani wai ai ina yin abin ne a takaice saduwawa wai ina yin abin ne a takaice iyaka na abudu ba wai wa lakal ibadu wa iyaka na sa'inu wa lakal musta'an da haka mai magana zai ce wai wai yana takaitawa ne iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu arba'u kalimatin kalmomi hudu ne wa lakal ibadatu wa bikal musta'an al musta'an abin taimako ja'alahu masalan ya sanya shi masdari تعلمون ko kun sani anna haza cewa wannan mamsukul kalami abin shafewar zance ne ba'idin yayi nisa min al-fatiha daga fatiha fa in lam taf'alu لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fa in lam taf'alu idan ba za ku iya zuwa da sura goma ba kun kasa na ce ku zo da sura daya kun kasa na ce ku zo koda da ina ina kal kautar kun kun kasa to ma ina sani walan taf'alu har abada koda aljanu da mutane da gumakan ku da mataimaka za su taimake ku har abada ba za ku iya ba fa in lam taf'alu ma zikira in ba ku aikata abin da aka ambata ba li ajabikum dangajiyawar ku walan taf'alu ai har abada ba za ku iya aikata ba lan taf'alu abadan ba za ku iya kawo sura guda ba har abada fattaku to saboda ku ji tsoro bil imani billahi ku yi imani da Allah fattakun nara ku tsoraci wuta da wannan imani allati wannan da suka wuquduha wato kiraranta itatuwanta annasu su ne mutane wato alkufar wal munafiki ne wal ijaratu da kuma duwatsu asnamun su ne kuma kan da aka bauta da su wa biyan wutar ko iddat an tanade su kulli'at ai an shirya su da kafirin ga kafirai yu'azzabuna za a azabtar da su biha da ita sunnatan baki daya وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وركوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa bashirin ladina amanu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kayi wa waɗanda suka yi imani wato albishir ai akhbirhum ka ba su labari allazina amanu waɗanda suka yi imani sadaqu billahi suka gaskata Allah wa annas salihati suka yi kyawawan ayyuka min al-furud na daga farallai wan nawafil da na hulfuri anna lahum cewa ya tabbata gare su da anna lahum cewa yana gare su jannati wato aljanna hadaika gonaki za ta ashgare ma'abocin wato itatuwa ko bishiyoyi wa masakin da gidaje ta girinin tata wato al'anharu ainihin ƙoramu ta jiri tana gudana min tata daga ƙarƙashinta tata ashjari a ƙarƙashin itatuwan da uku kuriya daga tangunta al'anharu akwai ƙoramu almiyahu wato ruwa fiha a cikinta almiyahu ruwa ta tadaffaku tana ta bulbulowa fil jannati a cikin aljanna bila hududin babu iyaka wala alatin ko babu famfo babu fai wato ba kamar na duniya ba ba wai an jono su bane daga hududi aka kawo sai bai ce a Allah tabaraka ta'ala ya ce a wannan ruwa yana gudana ne ba tare da iyaka ba ba tare da wato ala ba ma'anan ala kamar pipe na famfo ko kuma ko tanki ko bohol da ake ko na makamancin wannan bal ba dai tajiri wannan ruwa tana gudana ma'a sukani tare da mazauna cikin aljanna haitu ahtaju duk yadda suke bukata ina ya zuwa gare ta kulla ma ruziku musa da Allah aka arzuta su minaha daga abincin aljanna ko kuma daga wannan ruwa ukimu aka ciyar da su min tilkal jannati daga wannan aljanna min samaratin daga 'ya'yan itatuwa rizqan abinci ko arziki qalu dirce hada allazi yuzikina wannan abu da aka arzuta mu aka ciyar da mu min qablu wannan shi aka wato aka ciyar da mu min qablu kamun wannan amma a ce ɗazu kuma aka kawo musu abinci musu ai wannan shi aka kawo mana ɗazu saboda abincin aljanna ya yi ko a yanzu idan mutum yana yawo a duniya ta shiga irin babban hotel din nan akwai abincin da an kawo aka zaga kawo za ta ja iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba ne to da haka idan aka kawo sai su ce ai wannan shi aka kawo mana ɗazu wa usulihi ai ji'u bi rizqi aka zo an zo musu wato da abinci muka shajihan mai kama da juna wa lahum fiha a za a ba su a cikin aljanna azwajin mateku min alhuri daga yan matan aljanna wa gairiha da kuma wadanda suka zo da su tun daga duniya warada ya zo anna aqalla rijalin jannati nisa'an cewa talakan dan aljanna wanda ya ji ɗan aljanna ƙarancin mata a aljanna inda hu samaniya ta ala da tsirin shi ne wanda yake da zaurawa dubu takwas shi ne talaka bai da mata da yawa wannan wa arba'a ta ala da zikirin kuma yake da ƴan mata dubu hudu wanda aka haura yake da hurul ilmi guda ɗari wannan talaka ne a aljanna mudaharatu matan nan tsarkaka ne min alhaidi ba ta haila wa kullu kadarin da dukkan kazanta babu wani abu a jikin su yake wari ba kashi ba fitsari ba warin baki ba wani warin wani abu a jikin su komai nasu tsafta ne wa hum fiha khaliduna sannan su yan aljanna za su dawwama cikin ta wa hum su khaliduna dawwamammu ne fiha a cikin aljanna ma yake suna tabbatatu fiha abadan a cikin ta har abada la yuhlawna ba za a karar da su ba za a kashe su ba za a matar da su ba wala yakhruj wala yukhrajuna ko ba za a fitar da su daga cikin aljanna ba ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samadu فكن مجيبا لنا وابن هل يا بر يا مكر يا عين المراجع جل يا من لا له شبه كلا ولا ولد عجيب فغير له هذا الشر ابدا يا من لا شبيه له عقل ولا دين الذي يازو بكل خائن وجل يا رب يا حق يا من لا له دين فغش يوم تكاين الخلق جمه ولا يناله نسب ولا عقل المصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد الطاهر الأرزاق يا أحمد صلى وسلم على خير الورى جدد محمد آل يا سالي سند كما يندم كفتي ولنا آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون tana nuni ne zuwa ga ni'ima samuwa Allah yana gaya mana cewa ba wani ya samar da mu ba shi ya samar da mu to sannan faɗin da ya cewa shi ne wanda ya halicci ƙasa Allah zai ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an فأخذ لي من الثمرات رزقا لكم shi kuma wannan ne mafi injadi wancan injadi ne Allah ya faɗi yadda ya halice mu nan kuma ya faɗi yadda yake shi ya dawo sai ce to fala ta da aru lillahi andada wanda ba zai iya halittar ku ba da ku da iyayenku da kakanninku da matanku da yayanku ba zai iya gina ƙasa irin wannan da na gina muku ba sannan ba zai iya shimfiɗa muku sama ba a saman ku ba ta faɗo ba kuma in damuna ta yi zubo muku da ruwa sannan abin da kuka ci wanda ya lalace in kun shuka ya fito ku ci ku ba dabbobi to wanda ba zai yi muku wannan ba kar ku haɗa da shi shi ya sa ake tsoro idan mutum bai ba Allah ba ranar alkiyama Allah ya da kai ya ce maka bawa na wani ni ne na halicce ka na halicci babanka na halicci kakanka na halicci adam da hawawu ni ne na halicci ƙasar da kake takawa kake yin gini har kake da gidaje da yawa har kake da gonaki ni ne na halicci ƙasar da kake noma kake takawa kake zama kake kwanciya kake barci a kanta ni ne na halicci saman nan wanda ta maka rufa kake zubo da ruwa sannan ni ne na tsara maka dukkan waɗannan abubuwa har sai samun shakar numfashi to kai kuma me kai mun a duniya ga yamu da ba wani su wanda ka shi yasa ake sa kai a bauta a nan wannan shirka ɗin nan guda uku nan a kiyaye shirkun jarimin wanda take muƙabala da islam shirkun khadimin wanda take muƙabala da imani shirkun akwa wanda take muƙabala da makamin isan shi ne muka faɗi jiya takobin da za a yaƙi shirkun jariyu sunan da sanin shari'a shari'a da ita ne za ka fita daga cikin sahun masu bautar gunki kwata kwata wani mutum bin shari'a to ba ya shiga wutar masu bautar gunki za ta amma shirka na riya shi kuma takobin da za a yaƙi shi ne sai hujjar kai zaman da ke salatin da Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan shirkun akwa shirka mafi koyuwa shi ne yake mukamala da mu'amar isa shi kuma takobin da za a yaƙe shi da shi shi ne sankula hakikati takobin hakira mukamar isa wato shi ne takobin sanin allah saboda allah ya ba mu sa mu dage da yin makwarai da shi allah ya tabbatar mana da alkhairi wannan shirka na farko fa na tuna billahi andada wannan shirka na biyu na riya wala ta duma Allah ya hada wannan shirka na uku shirkun afa wala tushriku bihi shay'a to haka yake al-islam wal iman wal ihsan al-ibadatu wal ubudiyyah wal ubudatu al-khidmatu wal qurbatu wal nusratu al-ishru wal lubu wal lubu al-lubbi haka abin yake tafiya al-shari'atu والكلمة والحقيقة الله يبارك اللهم صل على سيدنا محمد بن الفاتح وعونه وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم على اله وصحبه اجمعين العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين